الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fatahul majid sharhi kitab tauhid har yanzu muna cikin hadisin sahal bin sa'ad أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله har zuwa ƙarshen hadisi sati da ya gabata gabanin haka kan mamance yau muna ɗaya ga watan muharram hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan bakwai miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun fara karanta ta'aliki na fadan malam inda yake cewa mu duba shahi na 110 qalawa fihi mashru'iyyatu da'wat qabla al-qital lakin idha kanu qad balaghathum ad-da'watu jaza qitaluhum ibtida'an لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم من قولكم cewa cikin wannan hadisi akwai shara'anta kira gabanin ka kaiwa mutum yaƙi falmaki saboda haɓakar da addinin musulunci lokacin da wata al'umma ce kafira gabanin ka kai mata yaƙi a matsayin yada addinin musulunci ko kare wata cuta da zai zo za ta zo ta same shi sai ka kirayi wannan al'umma ya zuwa musulunci su musulunta ko kuma ka yaƙe su domin haƙƙin Allah ana fifita shi akan haƙƙin mutum abin halitta haƙƙin Allah shine bauta idan sun bi falillahi alhamd in kuma suka kiya a lokacin nan sai a kai musu yaki lakin in kanu qad balagathum ad-da'wa sai dai mutanen da idan daman an kiraye su musulunci muryar musulunci ta kai gare su kuma suka kiyarda jaza qitaluhum a wannan lokaci ya halitta a halicce su ibtida'an tun da farko tunda dama an kiraye su bisa yarda ba suka kiya لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون domin manzala sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi ɗiyan mustalak ƙabilar mustalak a lokacin da suke gafalallu sun rafkana ƙala algharu alghafilu mun ga wurin ko wa ƙala al-bukhari ghazwatu bani mustalak من من خزاعة بني المصطلق إن هذا القبيلة الخزاعة وهي غزوة المريسيع إتشي أكي تشوى غزوة المريسيع ياك مريسيع قال بن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السيرة أكي تشوى وذلك سنة ست تاكسن شي شكرا شدة لين هجرة وقال موسى بن عقبة سنة أربعين Musa dan Uqba yace ta kasance shekara hijira tana da hudu wa qala an-Nu'man bin Rashid an az-Zuhri kana hadith al-ifki fi ghazwat al-Murisi kuma yace hadisin kiran ƙarya da aka wa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha na cewa ta yi zina ya kasance a yakin murisi ne rawal bukhari fi abwab al-itqi an abdullah ibn umar anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama aghara ala bani al-mustalaq wa hum gharuna imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin babi na iya tauswa daga abdullahi dan umar cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya kaiwa banin mustalak falmaki a lokacin da suna gafalallu wa an'amuhum tusqa alal ma a lokacin da ana shayar da dabbobin su ruwa faqatala muqatilatahum sai ya kashe mayakansu wa saba zararihim ya ɗauki ‘ya'yansu zuriyarsu yara da mata a matsayin fursuna wa asaba yau ma'izin juwariyarta bintul harif a wannan rana ce manzala sallallahu alaihi sallama kasan shi na ganima ya faɗo a kan juwariya ɗiya harif ta zamanto mata shi ce wa banul mustalak batunun shahid banul mustalak wani jijjiba kabila kabila cikin babban kabila yanzu za ka samu misali kabila hausa za ka samu a ce wannan daurawa ne wannan goburawa ne wannan katsinawa ne wannan yammata ne da abin da ya kama da haka kabilar da ita ce kuma a ƙarƙashinta akwai wannan to wannan irin wannan shi ne ake cewa bakwai na batulun shahid min khuza'a daga kabilar khuza'a wa sababu ghazwatihim dalilin yakin su manzala sallallahu alaihi wasallam ya yaki anna nabiy sallallahu alaihi wasallam balagahu anna al-haritha bin dirar yasudduhum aba juwayriyata yajma'u an-nas wa yasta'id liqital cewa labari ya zo wa manzala sallallahu alaihi wasallam anna al-haritha bin dirar sayyiduhum afwan haris dan dirar wanda ya zamanto shine shugabansu aba juwariya baban juwariya bint al-harith yajma'u an-nasa wa yasta'iddu liqitalih ya kasance iya tattara mutane iya shiri domin ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana labarin wanda da ya kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kahin shi ya je yake shi sai zaman to ya rige shi faja fafaja'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hum ghafilun mazala sallallahu alaihi wasallama ya mamaye su a lokacin da suke rafkanannu wa sarra minhum aktharahum ya dauki mafi yawancin su a fursanan yaki ya kama su a matsayin fursanan yaki wa aslama al-harith bin dirar harith dan dirar sai ya musulunta baban juriya radiyallahu anha na'am وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجب دعوتهم قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه كباس لاباري game da abin da ya zanto wajibi a kansu na ɓangaren haƙƙin Allah mai girma da buwaya. A ƙarƙashin wannan malam ce, ai, fihi mimma amara bihi wa shara'a min hukukin lahi. min hukuki la ilaha illallah cikin wannan hadisi akwai abinda abinda Allah madaukaki umarni da shi ya shar'anta shi na haƙƙin kalma ta la ilaha illallah wa hadha yadullu ala anna al'amala min al-iman malai ce wannan na nuni cewa ayyuka ana lissafa su daga cikin imani domin haka Allah maɗaukaki ya ambaci sallah imani wa makana Allah liyudhi'a imanahum khilafan lil asha'ira wal murji'a sabanin masu bin tafarkin ash'ariyya asha'ira wal murji'a da murji'a fi qaulihim a lokacin da suka ce innahu al qawlu cewa shi magana ne وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق suka raya suka ce ai imani kawai tsantsan gaskatawa ne ba tare da aiki ba kawai in ka gaskatar da zuciyarka shikenan koda baka yi aiki ba kai mumini ne wannan kuma tabbat idan aka ce haka nan to za a warware da dukkan abin da ya shahi musulunci ne bangaren aiki na wa taraku ma dalla alaihi alkitab wa sunna suka bar abin da alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi nuni akan shi li anna dina ma amara Allah bihi fi'lan wa ma naha anhu tarkan domin addinin musulunci shine abin da Allah madaukaki yayi umarni da shi a aikace su sallah su azumi su haji su zakka su kyautatawa su bin mahaifa su sadar da zumunta duka wannan umarni ne na Allah a aikata shi wa ma naha anhu tarkan kuma da abin da yayi hani game da abar shi su zina su caca su gulma su shan giya da dukkan dai abin da ya zamanto uwa uba shirka to wannan sai ne ya kumshi ma'anar addinin musulunci wa fihi raddu ala al-mushrikina mustadillina ala shirki bi karamatil awliya hallau cikin wannan hadisi akwai mai da murtani ga mushrikai wanda suke hada bauta Allah da wani Allah al-mustadillina wanda suke kawo hujja ala shirki absa wannan shirka nasu bi karamatul auliya da karamomi na waliyai lidalalatiha ala fadlihim domin ta yi nuni a bisa falalarsu fifikonsu a bisa sauran al'umma wa amirul mu'minina aliyu radiyallahu anhu waka lahu min alkaramati ma lam yaqa li ghairi ali ali radiyallahu anhu ali bin abi talib shugaban mu'mine wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi karamomi ta abku sun abku a gare shi wanda bai abku ba bisa abku ba a wani shi wa qad khadda al akhadida wa adramaha bin nar wa qadhafa fiha man ghala fihi ya yayi gina khadda al akhadid kamar rami wanda za a yi korami wanda za a zuba wuta a zuba itace a wannan wa adramaha bin nar ya rura wuta a cikin wannan ramuna wa qadhafa fiha man ghala fi aw i'taqada fihi ba'd ma kana ya'taqiduhu haula al mushrikun ya jefa cikin wannan wuta wa'anda suka yi suka huce gona da iri a bashi matsayi domin akwai wanda suka allantar da shi suka ce Allah ne ma gane ko kamar yadda muke jin wasu a wannan zamani suna kirarin kama sunan wani su ce ai Allah ne, Ubangiji ne, Ubangiji na wane, ƙarara. Su ma haka suka allantar da Ali radiyallahu anhu, sakamakon haka ya rasa irin azabar da zai musu domin haƙƙi ne na Allah ba nashi ba, sai ya yi wannan ya sanya ya yi rami, aka sa wuta aka rura wuta ya yi kajefar. Ko kuma wanda suka yi ƙuduri a cikin shi, ba'da ma kana ya'taqiduhu haula abinda wa'annan suke kudircewa mushrikai ma'a ahlal baiti game da iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ghairihim daunus fasara min ashadd as-sahabati radiyallahu anhum bu'dan 'an ash-shirk sai Ali radiyallahu anhu ya kasance na daga cikin mafi tsananin sahabbai wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su nisa nisanta daga shirka wa shiddati ala man ashraka hatta ahraqahum bin nar kuma mafi tsananin su ga wanda ya shirka har sai da ya kona su da wuta da cewa ba a ko ba a azabtar da mutum da wuta sai Allah amma Ali radiyallahu anhu abin ya kai ya kawo sun ba da haƙƙin da ba nashi ba haƙƙi ne na Allah sun haɗa bauta Allah da shi da dalilin haka ya ɗau wannan mataki ƙala misli abdullahi bin saba kwatamcinsu shugabansu wanda ya kirkiro musu wannan fitina ya haɗa faɗace-faɗace tsakanin musulmi kuma ya kawo baraka tsakanin musulmi shine Abdullahi dan Saba bai Yahudi ne asalin shi al-Yahudi wa shi'atuhu da wanda suke mara mai baya wal qissatu fil bukhari qissa wannan a cikin sahih al bukhari wa kadhalika umar bin al khattab radiyallahu anhu hakanan umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ma ma u'tiya min al karamati duk da abin da aka bashi na karamomi sara min abadin nasi na sahabati an shirk ya kasance na daga wa'anda suka yi sahabbai yin nisa da shirka wa zara'ihi da hanyoyin da za su kai a yi wannan shirka jam'i ne na zari'a wa ha'ula'i afdalu ahlil karamat wa'annan sahabbai su ne wanda suke mafifita ga ma'abuta karamomi fa zadahum zalika fama zadahum zalika illa quwwatan fi tawhid ba abin da ya dada musu da wannan karamomi nasu sai karhi a cikin tauhidi ba shirka ba wa shiddata ala ahli wa shidda ala ahli shirk kuma da tsanani ya dada musu tsanani abu samu abuta shirka watan did da wanda suke bautawa alloli daban-daban ko wanda za su sanyawa Allah kishiya jam'i ne na nid كما جرى لعمر بن الخطاب بالاستقصاء بالعباس استسقاء بالعباس كما يندى يغدانا ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya nemi shayaswa da addu'a Abbas ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai Abbas kin ya kira bai Allah ya shayar da su a a Umar radiyallahu anhu lokacin da kwari ya kai fari tunda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya hori ya kai hori wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke zuwa ya roka musu Allah Allah ya musu ruwa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai zamanto ammin shi Abbas iya da matsayi domin kamar shine yanzu babba sai su je wajen Abbas musamman ma Umar radiyallahu anhu sai su je wajen Abbas radiyallahu anhu amman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa musu ruwa Allah ya shayar da su da ruwa to shine yace kamar yanda ya gudana a neman shayar da ruwa da Abdullahi dan Abbas yace bil Abbas asalin shi bi du'a'i Abbas radiyallahu anhu wa ta'miyati qabri Daniel da daidaita kabarin Daniel lima lamma wajadahu sahaba fi baiti malik al harmuzan lokacin da sahabbai suka same shi wannan kabari a wani wuri wanda ake cewa baitul malikin a baitul malikin harzaman kama annal mu'jizat innama zadat ar-rusula quwwatan fi ad-da'wati ila at-tauhid wa shiddata wa shiddatan ala ahli shirk wal inkari alaihim wa jihadihim kamar yanda manzanni annabawa da manzanni kiransu mu'jizozinsu mu'jizar da Allah maɗaukaki ya ba su ba abin da ta daɗa musu sai ƙarhi a cikin kiraye zuwa tauhidi gane ko da tsanani abu samu abuta shirka da musu akan kwatanta musu abin wannan Allah bai yarda da shi ba shirka ne suka yi inkari akan su kuma suka yaƙe su walakin qad yaqa'u min al-ahwal ash-shaytaniyyati liman istahwaza alayhi ash-shaytan sai dai mai yuwa ya abku wani halulluka na shaytanci ga wanda shaytan ya mamaye shi fa ansahu dhikrallah aw fa ansahu dhikra rabbih ya mantar da shi ambaton Ubangiji shi, ma kad yaltabisu alal juhali abinda mai yiwuwa ko su tari yake cuɗanya ya rikita a bisa jahilai allazina talabbasu bi shirk wanda suka cuɗanya da shirka mun gane ko sai zamanto ka samu wani abu na sihiri na shaidanci da wani mutum wanda zai gwada karamar shi kuma alhali ƙarshen abu shirka ce za a yi ba abinda zai kusantar da mutum ya zuwa tauhidi ba mun ga sahabbai mun ga annabawa sahabbai karaman su ba abinda ta dada musu sai a da sai a tauhidi da kira ya zuwa a yi watsi da shirka haka su ma manzanni mu'ujizozin su ba abinda su ta ƙara musu sai kira ya zuwa tauhidi da watsi da shirka sabanin wanda shi kuma in ya samu wata karama abinda zai kai ga ne a yi shirka da shi ko kuma ya yi shirka shi kanshi qala talabbasu bil shirk wa yuzunnuna anna zalika karamat sai su ga wannan karamat da aka ce mutum ya tashi iya hu yayi huhuke ya tashi ko ya hau kan ruwa yayi tahiya kaga wannan a zahiri menene karama ce ko ita karama menene abin da ya sabawa al'ada min khawariq al'adat sai dai ghairat muqtarina bit tahaddi ita ba ba a gama ta ba da gagar misali domin wani ma iya iya yi mun gane ko bambancin karama da mu'jiza ita mu'jiza abu ne wanda al'ada ba ta yiwa a al'adance ba a saba ba a ga wannan abu kuma ba wanda ya isa ya yi sai wannan mai abin mun gane ko sabanin karama tunda karama wani ya nau suke da karamci wani ma ba a san shi ba yake da karama ko to amma wani lokaci sai zaman to karama wannan ba wai ta Allah ba ce ta shaidanci mun gane ko domin Allah na da waliyai shaidan ma na da waliyai duk karamar da ta kai ga mutum ya yi shirka ko a mai shirka to wannan karama ce ta shaidan ba ta Allah karama ta Allah ita ce wadda za ta kusantar da mutum ya zuwa tauhidi ba shirka ba na'am wai zunnuna anna zalika karamat wa hiya mimman min makar shaitan ita kuma alhali na daga makircin nan na shaitan wa ighra'ihi da yaudarar shi liman lam ya'rif al-haqqa min al-batil ga wanda bai baya iya bambantar da gaskiya da ƙarya ko banna wa qad qala ta'ala li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam matabbat Allah madaukaki ya cewa annabin shi Muhammad wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yake cewa fastamsik billazi uhiya ilayk kai ruko da abin da aka yi ma wahayi ya zuwa gare innaka ala siratun mustaqim kai kana tafarki wanda ya zama to mai kake ne fa kadhalika yajibu ala kulli ahadin an yatluba al-haqqa min al-qur'an bi tadabburihi fa innahu siratul mustaqim haka nan ne ya zanto wajibi akan kowane mutum musulmi ya nemi gaskiya daga alkur'ani mai girma ya yi tsokaci ya tintini a bisa umarni na Allah ayoyi na Allah fa inna siratul mustaqim siratul mustaqim domin alkur'ani tafarki ne mai kake wala yaltafitu ila ma zakharafatuhu shayatin kai ya waiwaya ya zuwa abin da shaytanai suka kawatar da shi kama kama ikhtarra bihi man ikhtarra fi hadhihi al-umma min qablihi kamar yanda wani wanda suka rubu da shi da wanda suka rubu da shi na cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka gabace su wa fihi min ada'il fara'id cikin wannan hadisi hallo akwai fa'ida ta cewa min ada'il fara'id 'ala al-wajhi shar'i wan nahyi 'an at-ta'addi al-hudud allati haddaha Allahu bain al-halal wal haram a cikin shi akwai bada ko awaitar da farloli abinda suka zamanto wajibi alal wajhi shar'i absa fuska ta shari'a ba yanda mutum ya ga dama yi ba ba da sarran shi ba a'a yanda shari'a ta yi umarni za ka yi wannahi an ta'addi al-hudud kuma cikin shi akwai hani ga tsallaka dokoki na Allah allati hadda Allah wanda Allah madaukaki ya iyakantar da ita bainal halali wal haram tsakanin abin da ya zamanto halak ne da abin da ya zamanto haram ne idan an halak ne Allah madaukaki ya bada dama a aikata haram kuma Allah madaukaki bai yarda ba a aikata wa zalika min al imani wannan kuma ya shiga kalkashin sunan imani fal halalu ma ahallahu Allah halak shine abin da Allah madaukaki ya halittar da shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam wal haramu ma harramahu Allah kuma haram abinda Allah madaukaki ya haramtar da shi ba dandanan ka ba ba san ranka ba bakka cewa wani abu haramun ne sai kana da dalili daga alqur'ani ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam bakka cewa abu halak ne halau shi ma sai kana da dalili waddinu ma shara'ahu Allah kuma addinin musulunci shine abinda Allah madaukake ya shar'anta shi fa idza akhadha bil islam alladhi huwa at-tauhid wal ikhlas idan mutun yayi riko da musulunci wanda ya zamanto tauhidi ne da yi dan Allah kadai wa halla ma ahallahu Allah ta'ala kuma ya halattar da abinda Allah madaukake ya halattar da shi wa harrama ma harramahu Allah ta'ala kuma ya haramtar da abinda Allah madaukake ya haramtar da shi wa amara bidhalika yayi umarni da wannan wa jahada alaihi yayi gogormaya ya tsaya akan wannan faqad qama bima wajaba to tabbat ya tsaya ya aikata abinda ya zamanto wajibi ne wa billahi tawfiq qala yace dacewa na ga Allah madaukake ina wannan ta'aliki ne قالوا من حق الله من حق الله تعالى فيه أي الإسلام شين مسلمتي إذا أجابوك إليه idan sun karba ma ya zuwa wannan kira ya zuwa musulunci fa akhbirhum bima yajibu min huquqi to ka ba su labari da abin da ya zamanto wajibi na haƙƙin musulunci wannan allati la budda lahum wanda babu makawa sai sun aikata shi min fi'liha ka salawati waz zakat kamar salloli na farilla da zakka ta farali kama fi hadithi abi huraira kama yadda ya zo a cikin hadisi abu huraira radiyallahu anhu fa idza fa'alu dhalika faqad man'u dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha idan sun aikata wa'annan abiban da aka zana to faqad man'u dima'ahum sun kange jinanansu jininsu ba wanda yake da haƙƙin zubda shi wa amwalahum dukiyoyinsu ba wanda yake da haƙƙin cinta illa bi haqqiha sai da haƙƙin wannan na kalma ta la ilaha illallah walamma qala umar li abi bakr fi qitalihi mani'i zakah lokacin da umar radiyallahu anhu ya ce wa abubakar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi a lokacin da ya yaƙi wa'anda suka hana zakka bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu sahabbai wanda imani bai yi kaka gida ba a cikin zukatansu domin sun shiga musulunci da baya sai suka yi tunanin cewa a a zakka ba wanda yake da haƙƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kidan shi Allah ya ce ya karba khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum haka Allah ya ce ko suka ce ai Allah ta yi ya karba ba wani ba wannan fahimta sai ta sa da ya rasu sai suka hana ba da zakka suka ce a kawai ba wanda za su ba zakka ba za su bada ba shine abubakar radiyallahu anhu ya rantsuwa ce wallahi law mana'uni iqalan da dai sun hana min da baibai kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kasance da suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi laqataltu alai to da sai na yake su akan shi to sai Umar radiyallahu anhu ya cewa Abubakar radiyallahu anhu ga wa'annan mutane wanda Abubakar ya yake su saboda sun hana zakka kaifa tuqatilu nasa yaya zaka yaki mutane wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya ce, Umirtu an uqatilan nasa hatta ya ƙulu la ilaha illallah. An umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah. Ka duba kaga musulunci, yaƙin musulunci dalilin tauhidi ne kadai. Ba dalilin dukiya ba, ba kamar yadda turawan mulkin mallaka ba suka zo suka yaƙi al'umma. kuma har yau ana yi kan dukiya ba don kan addini ba a musulunci ana jihadi ne akan kwato ko tabbatar da haƙƙi na Allah da haƙƙi na manzanci fa'iza ƙaluha idan wannan mutane ka kiraye su suka faɗi wannan kalma ta tauhidi asamu minni dima'ahum towa sun kange jinanansu daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai da haƙƙin wannan kalma ta la ilaha illallah qala abubakar wannan umar radiyallahu anhu ya kawo hujja da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abubakar radiyallahu anhu ya ce mishi fa inna zakata haqqul mali umar ka sani ho zakka haƙƙi ne na dukiya ko ta ai ya ya kira su fa akhbirhum anna Allah ta anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim ko kenan har yanzu dai ana da cikin kalkashin kalma ta la ilaha illallah haƙƙi ne zakka haƙƙi ne na dukiya kenan tana kalkashin wannan kalma tana kalkashin musulunci wallahi law mana'uni inaq anaqan watar waya iqalan da dai za su hana min dan akuya ko tunkiya karma wadda bata kai ba shekara ta fara tahiya bata kai bata shekara ba kanu ya'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadda da sun kasance suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita laqataltuhum ala man'iha wallahi da na yake su amsa wannan hani da suke yanzu Umar radiyallahu anhu ya kawo hujja da wannan hadisi alhali wannan hadisi kuma shi ma ya kumshi abinda abubakar radiyallahu anhu ya ta yakan shi malin ce wa fihi cikin wannan hadisi hallau ba ba'athul imami du'at ila Allah ta'ala akwai cewa shugaba ya aika masu kiraye zuwa ga Allah madaukaki kai wane je ka wancan kauye kai wane je ka wancan gari ka karanta su kai wane je ka wuri kaza ka karanta su da al'umma inda daula ce inda musulunci yake fadi a shi zai yi umarni kamar yadda gwamnati take rarraba ma'aikata haka shi ma zai rarraba mutanen da za su je su je su kira ya zuwa ga Allah maɗaukaki kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince su tara tabbata a gare shi yake cewa khulafa'uhu da wanda mamayan shi ar-rashiduna wanda suka zamanto masu shiryayyu yaf'aluna suke aikatawa kama fil musnad kama yanda yazo a cikin musnad Imam Ahmad an Umar bin Khattab daga Umar dan Khattab wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi annahu qala fi khutbati ya fadi a cikin khutbar shi ala inni wallahi ma ursilu ummali ilaikum ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم yake cewa ku sani ku saurara lalle ni ina rantsuwa da Allah ban aika ba ma'aikata na ba ya zuwa gare ku domin su bige ku wala li ya'khudhu amwalakum bin aika su ba saboda su dauki dukiyoyinku walakin ursiluhum ilaykum li yu'allimukum dinakum ina aika su ne zuwa gare ku dan su koya muku addinin wa sunnatakum da da sunnaku yani sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am qawluhu fadashi da yace fa wallahi لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم زال صلى الله عليه وسلم yake cewa ina rantsuwa da Allah a ce Allah ya shiryar da kai dalilinka ya shiryar da wani mutum guda ɗaya ya zamanto ya musulunta ko ya shiryu da iya batacce ya shiryu shine mafi alkhairi gare ka akan game da kai da a baka jajayen raƙumma a wannan lokaci babu wata dukiya mai tsada a wajen larabawa kamar wannan jajayen a ce mutum ya mallaki jajayen raƙumma kuma a wannan zamani namu ka ce mutum ya mallaki mota darne kiri ba ɗaya ba ba biyu ba qala bi fathin nun wal ain an na'am kawa nun fataha da ain almuhmala wadda ba ta radiya ai khairul laka min al-ibil al-humur shine mafi alkhairi gare ka daga jajayen raƙuma wahiya anfasu amwalul arab na daga cikin mafi tsadar dukiyoyin larabawa قال النووي إمام النووي رحمه الله تعالى كتيا وتنبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا وتشبيه عفوا akwai kamantar da al'amuran lahira da al'amuran duniya, inama huwa littakrib, wata shibihu umur akhira bi umurin duniya, kamantar da al'amarin lahira da al'amurra na duniya, inama huwa littakrib ilal afham, ana yin shi ne domin kusanto fahimta zuwa hankulan mutane. Ba don wai abin haka nan yake daidai wa daida ba, mun gane ko? وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها ذرة قداد تك وهي ذرة تلاهرة itace mafi alkhairi da duniya gaba ɗayanta da kamantanta kuma da irin ta hallo linki ba linki gane ko wa fihi fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid cikin wannan hadisi hallau akwai falala ga wanda mutum a hannun shi wani mutum ya shiryu ko da dai guda ne wa jawazul halfi alal khabri wal futya kuma da halaccin yin rantsuwa a bisa ba da labari wal futya da ba da fatawa walau lam yustahlaf ko da ba a nemi mutum ya yi rantsuwa ina muka samu wannan mafadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wallahi la an yahdiyaka bika Allah rajulan wahida na'am sai mu tsaya a wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك